أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira na sallallahu daga makka zuwa madina wanda ya dace da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratu yunus mun tsaya a aya ta hamsin da biyu ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يوزا متاشي ويستنبئونك أحق هو نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله مدوكين سركي yana ba da labari kamar yadda ajiya aka gaya mana sakamakon waɗanda suke azzalumai suka ƙetare dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala allah ya musu sakayya da wutar jahannama sai Allah ce wa yastanbi'unaka a haƙƙun hu yastanbi'unak kamar ka ce yastakhbirunaka suna tambayanka suna neman labarinka ya Muhammadu a haƙƙun hu shin wai alkiyama din nan da abin da kai mana alkawari wai zai same mu in mun saba maka wai da gaske ne ai ma ta'iduna min al'adabi wa qiyamis sa'ati a haƙƙun hu yanzu abin da kake mana alkawari da cewa tashin alkiyama zai zo wannan magana da gaske kake shine a haƙƙun hu qul i wa rabbi gaya musu na'am na rantse da ubangiji na innahu la haqq lalle wannan magana da nake gaya muku gaskiya ne la shakka fihi babu shakka akan faruwarsa wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba ku kasancewa masu gagarar ubangiji ko masu kubuce masa ba ai ma antum bi fa'itina min al'azab ba za ku buce wa azabar ubangiji ba tabaraka wa ta'ala saboda la yu'jizuhu shay'un fil ardi Allah babu abin da yake gagararsa a duniya a bayan ƙasa kafirai su suna ganin cewa fa maganar tashin alkiyaman nan fa babu ita shi yasa can Allah yake ba da labari za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير kafirai sun raya cewa Allah ma ba zai tashe su ba shine Allah ni yub'athu ai Allah ba zai tashe su ba maganan za a tada kiyama babu Allah ya ce a gaya musu lallai wallahi za a tashe su a kiyama kuma wallahi za a yi musu hisabi a kiyama kamar wannan aya tana daɗa fassara mana waccar aya ne da take cewa sun ce ba za a tashe su ba wa yastanbi'unaka a haqqun hu yanzu magana tashin kiyaman nan yanzu da gaske ne yanzu za a tashe mu qul i wa rabbi Allah ya ce wa manzan Allah ga ya musu karantsi da ubangijinka innahu la haqq wallahi kiyama gaskiya ne wallahi abin da aka yi muku alkawari tabbas sai ya same ku to Allah ya sa mu je a sa na'am
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض دا أشي دكا ري da ta yi zalunci tana da abin da yake cikin ƙasa azzalumin rai ko ka ce azzalumin mutum da Allah ya tashe shi a kiyama a matsayin azzalumi da a ce ya mallaki abin da ke cikin ƙasa duka laftadat bi to wallahi saboda masifar da ke cikin kiyama da sai mutum ya ba da wannan abin gaba ɗaya ya fanshi kansa da rai tana da duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta gaba ɗaya laftadat bihi da sai ta fanshi kanta da wannan yawmal qiyama menene al-iftida'u ana nufin bazlu ma yanju bihi min al-azab mutum ya bayar da abinda yake ganin zai kubuta da shi daga azaba saboda tashin alkiyama tashin hankali tashin alkiyama damuwa tashin alkiyama firgici yan uwana Allah ya samu je a sa'a wasarrun nadamata suka ɓoye nadama abu ubaida ya ce asarrun nadamata anan ana nufin azharun nadama sun bayyana nadama ba wai sirrantawa ba li'annahu laysa zalika al-yawm tasabburun wala tasannu wa tasannu dole ma duk abin da mutum zai yi ko mun haƙurinsa bai zai yi ba dole sai ya bayyana gaba ɗaya wasu kuma suka ce a asarun nadama sun ɓoye ainihin wato manya-manyan nadama wato cikin damuwa da suke ciki a ransu a zuciya suna cikin baƙin ciki sun ce ka da mun sani da mun bi muhammadu lamma ra'au azab yayin da suka ga azaba kiru da muzu ganin annabin tsofuwa wa qudiya bainahum bil qist Allah ya ce an yi hukunci tsakanin su bil qist da adalci wannan bayani an faɗi shi ne lokacin da aka gama yi musu azaba kenan lamma furiga min azabihim yayin da aka gama yi musu azaba sai Allah ce wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun kuma an yi hukunci a tsakanin su bil qist da adalci da gaskiya kuma su ba abun zalunta bane Allah ba zai da zalunce su ba ya ku yan uwana wannan aya tana nuna mana idan da a ce mutum zai mallaki duniya da abin da ke cikin duniya din nan ranar tashi alkiyama saboda damuwa da bacin rai da ke ciki da firgici da ke cikin kiyama wallahi mutum zai iya daukan wannan kiyama din gaba ɗaya ya miƙa ta ya bayar da ita dan kawai ya samu kubuta malam ya dauki duniyar kai gaba ɗaya da ya mallaka ya bayar duk duniyar da ya mallake ta zai dauka ya bayar da ita ba dan wani abu ba dan me dan ya kubuta daga azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma akwai nadama akwai damuwa akwai wato shiga tashin hankali a wannan rana ta alkiyama kuma rana ce da ba a san yaushe za ta zo ba ba a san yaushe za ta zo ba sai Allah ya ce me
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون الله يشي ألا كسورة inna lillahi ma fi samawati wal ardi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasai gaba ki daya aina Allah ne tabaraka wa ta'ala mulkan wa abidan mulki ne ko bayi gaba ki daya mana Allah shi yake mallakan su kuma dukan su bayinsa ne gaba daya ala inna wa'adallahi haqq ku saurara lalle alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai da yawa yawan mutane ba su sani ba huwa yuhyi wa yumit Allah shine yake rayawa Allah shine yake kashewa wa ilaihi turja'un kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala bayi za ku koma wannan aya tana nuna mana dukkan mallakan wani abu komai da ka ganshi a bayan ƙasa na Allah ne da ɗan adam da aljan su ne manyan halitta a bayan ƙasa to duk na Allah ne da kayan da suke amfani da shi gaba ɗaya na Allah ne dabbobi duk na Allah ne itatuwa duk na Allah ne duk ruwaye na Allah ne iska gaba ɗaya ta Allah ne ƙasa duk ta Allah ne halitta gaba ɗaya na Allah ne kuma abin da ke cikin sammai da ƙasai ɗin gabaki ɗaya kuma alkawarin Allah gaskiya ne alkawarin Allah tabbas ne lalle Allah madaukakin sarki ya yi alkawari za a je kiyama kuma wallahi sai an haɗu da shi alkiyama kuma sai ya yi hisabi dalla-dalla kuma ba wanda ya sai ce ba zai je ba ba wani wanda ya sai ce wai shi yau ai ya fi karfin Allah ba zai je kiyama ba ko musulmi ko kafiri Allah shine mai rayawa kuma shine mai kashewa in ya ga dama ya raya ka in ya ga dama ya karka in ya ga dama ya tsawaita ma kwanaki in ya ga dama ya gajarta ma kwanaki in ya ga dama ya baka lafiya in ya ga dama ya sa kai ta rayuwa kullum rashin lafiya kayansa ne sai abin da ya ga dama yake yi tabaraka wa ta'ala na'am
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاع لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan kira ne ga jama'ar duniya gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba da babba da ƙarami da namiji da mace in dai mutum ne qad ja'akum mau'iza lalle wa'azi ya zo muku shine tazkira mau'iza tazkira hakika wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka ga abin da ke cikin zukata ai dawa'un lil jahali lima fi sudur maganin jahilcin da ke cikin zukata ko da ke cikin kiraza ya zo muku ai shifa'un li amal qulub Allah ya ba ku waraka na makantan zukata ya ce as-sudur ne li'anna as-sadr mawdi'ul qalb shifa'un lima fi sudur waraka da abin da ke cikin kiraza kirji ai zuciya a cikin kirji take shi yasa aka yi amfani da kalmar kirji din kuma shine azu mawdu'in fil insani li jiwaril qalb mafi girman wuri a jikin mutum da darajarsa a jikin mutum shine kirjinsa saboda a cikin zuciya take ko ma me ma zai samu mutum da dan dama dama in dai zuciyar ta na nan da lafiyarta amma duk abin da ya taba zuciyar dan adam to akwai matsala Allah ya kawo muku abin da ke cikin waraka dangane da dattin zuciya wa hudan wa rahma kuma Allah ya kawo muku shiriya daga bata kun gane shiriya kun bar bata wa rahmatul lil mu'minin da kuma jin kai da tausayi ga mu'minai rahama din shine abin da dan adam yake da bukata a rayuwarsa ya rayu da ita kul bi fadlillah gaya musu da falalar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa bi rahmatihi da kuma rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala fa bi dhalika falyafrahu to lalle mu'minai su yi farin ciki su nuna jin dadin su saboda Allah ya sanya su cikin ma'abuta wannan falala huwa khairun mimma yajma'un wannan shi ya fi alkhairi dangane da abin da kafirai suke tarawa na dukiya abin da ake nufi da arrahma a nan gurin shine alfadlu kai qul bi fadlillah ya musu da falalar ubangiji shine imani wa rahmatu rahamar ubangiji kuma shine alqur'ani kina ana nufin saboda falalar imani da falalar alqur'ani da Allah ya baku كما يدعى أبو سيد الخدري يكي فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله أبلاي دم أباس يكي أبلاي دم مسعود يكي أبو سيد الخدري يكي فلل الله أولا آية قل بفضل الله شيني القرآن مي رحمركم شيني الله يسن يامتشين أهل القرآن وسكم مسكة فضل الله الإسلام رحمة كما شيني واتو kwalliyar da aka yi wa zuciyar musulmi da musulunci wasu suka ce fadlullah wal bi fadlillah ana nufin al-islam rahamar kuma shine sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu kuma suka ce fadlullahi al-iman wa rahmatuhu din kuma shine aljanna to duka gaba ɗaya yana iya ɗauka saboda falalar imani ko musulunci ko alkur'ani da Allah ya baku da rahama ta sa to ku yi farin ciki mana ku ji daɗi don ku wannan in aka haɗa shi ai shi yafi alkhairi ga dukkan abin da masu tara duniya suke tarawa falyafrahu wa khairun mimma yajma'un anan wannan aya tana mana bayani ne dangane da falala na musulunci jama'a duk mutumin da Allah ya masa arziki ya bashi musulunci to ya zuba ruwa a ƙasa ya sha yi wa Allah godiya saboda yanzu wani yana nan Allah bai masa arzikin musuluncin ba kai kuma ka tsaya kai tunani nawa ka bayar aka baka musulunci nawa ka biya nawa kuka hada kuɗi wane tukuici ka bayar babanka me yayi mahaifiyarka me ta yi me kuka yi aka ba ku musuluncin so saboda wannan ni'ima da wannan falala sai mutum yau Allah godiya ya bi shi ya yi masa da'a a cikin dukkan abin da Allah umarce shi da shi yan maulidi suna kafa hujja da wannan ayar cewa wai wannan ayar ita ce dalilin hujjar yin maulidi a addinin musulunci to mai karatu kun ji an yi magana maulidi a nan akwai wani abin da ya alaka da maulidi a nan to wannan shine sharrin yan bid'a sai mutum ya rinka kafa hujja da abin da ba hujja ba ne su kuma jahilai su yadda cewa hujja ce tunda dai an jawo qur'ani an ce wannan qur'anin shine hujja to shikenan kawai sun yadda jama'a maulidi ba shi da asali a addini kamar ya ba shi da asali annabi bai yi ba kuma bai ce ai ba ina jin a duniya ba wanda ya fi sabai sama annabi ko ko akwai akwai waɗanda akwai akwai wanda ya fi sabon manzan Allah san manzan Allah su da suka ce fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullum bihi ba'da ad-dalalati ihtada mun ba da rayukanmu mu fanshi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lauka na yuftada da a ce za a fanshe shi din mu ba da rayukanmu a kashe mu annabi sallallahu Alaihi wasallama ya rayu wa kullun bihi ba'dhal dalalati ihtada duka kowa da ka sani da shiryar manzan Allah ya samu shirya dan ba da da ba dan manzan Allah ba da kowa yana cikin bata waɗanda suka ce sun fifita rayuwar annabi akan komai da bin manzan Allah akan komai amma da ya mutu abubakar bai masa maulidi ba umar bai masa maulidi ba duk kuma su riƙe mulki da kalifanci haka sayyidina usman ma bai masa maulidi ba har aliyu bin abi talib ma bai masa maulidi ba kai ba ɗaya a cikin sahabbai masoya annabi da ya masa maulidi kaga a ce a shaida maulidi da san annabi ne to da ya kamata ɗaya daga cikin waɗannan manya-manyan bayan Allah a ce ya shirya wa annabi maulidi ko ba su da halin da za su yi maulidin suna da shi to amma tun da ba addini ba ne ba su yi ba sunan maulidi bid'a dan babu goyon bayan alkur'ani ko suna kai kuma dadewa ana yi mun saba muna yi ba shi ke nuna cewa shine daidai ba wasu na kafa hujja ai an dade ana yanzu shekaran mu nawa muna wannan abun a zuwa ce mana wai kaza kaza kaza wai wai kaunar annabi yanzu san manzon Allah yanzu haduwa din a zo ai salatin annabi a kwana ana zikiri in ana ana ana buga kirji a kwana ana ana hailala a kwana ana cashewa masu ganga suna suna buga ganga yanzu wannan ne za a ce wai wai wai bai dace ba ina bai dace ba tunda shari'a ba ta ce ayi ba su ba a kafa hujja da wannan aya don babu ma ma wajihin ma kafa hujjar da wannan aya akan halacci na yin maulidi Allah ya raba mu da maulidi na'am
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون
Ƙul gaya musu ya Muhammad ka gaya wa kafiran makka duddukansu a ra'aitun ma an zalallahu lakum min rizqin yanzu ba ku gani ba abinda Allah maɗaukin sarki ya saukan muku min rizqin na arziki faja'altum minhu haraman wa halala a ciki ne kuka ware kuka wan- ware wancan haram ne wancan kuma halal daga, daga gare ku kuka haramta daga gare ku ka halatta ba halattawan Allah ko haramtawan Allah ba kamar yadda Allah ya ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina Allah ya ce yanzu wannan rarraba abin da kuka yi wancan kuka ce halal ne ko daga wajen ku wancan kuma kuka ce haram ne ko daga wajen ku qul ga ya musu Allahu azina lakum Allah ne ya muku izinin haka din fi hadha at-tahlil wa at-tahrim wajen halattawa da haramtawa Allah ne ya ba ku dama ya muku izini amma ala Allah taftarun ko ku dai ƙarya kuke kirkira ku danganta wa Allah kamar yadda can cikin surul arabi suke cewa wallahu amarana biha ai Allah ne ya umarce su ko ku ƙarya kuke yi kenan zancen dai ƙarya ne abinda suke haramtawa su halatta wannan daga aljihunsu ne daga gare su sun ƙi haram ɗin Allah sun ƙi halal ɗin Allah sai su suka haramta wa kansu abinda suka ga dama suka halatta wa kansu abinda suka ga dama to sai Allah ya ce me
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allah ya ce yanzu wa ma zannu alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba yawm al-qiyamah me suke zato waɗanda suke kirkirar ƙarya ƙarya suke danganta wa Allah yaya al'amarin su zai kasance ranar tashin alkiyama a ya sabuna anna Allah la yu'akhidhum bihi wa la yu'aqibuhum alaihi yanzu a zaton su Allah ba zai musu hisabi ba akan wannan ƙarya da suke yi wa Allah da kirkira da suke wa ubangiji kuma suna ga Allah ba zai musu hukuma ba inna Allah lazu fadlin ala nasi walakin aktharahum la yashkurun lalle kam Allah ma abocin falala ne ga mutane amma da yawa yawan mutane ba su gane ba Allah yana muku falala yana muku wa'azi tun a nan duniya kafin ku mutu Allah ya muku uku ba ba abin da yafi ciwo irin kai wa Allah ƙarya abin da Allah bai ce ba ka ce ya ce abin da Allah bai yi umarni ba ka yi umarni da shi abin da Allah ya hana ka ƙi ka aikata ai ka zo ka aikata shi wanda kuma ya ce a yi ɗin ka ka aikata to wannan yana nuna mana haɗarin yi wa Allah ƙarya kuma lallai waɗanda suke wa Allah ranar tashin alkiyama suke masa ƙarya to lallai za su kasance cikin wani mummunan yanayi mara kyau to sai Allah ya dawo magana kuma kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce me kuma
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah madaukin sarki yana magana akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa ma takunu fi sha'nin duk wani sha'ani da zaka kasance ya kai Muhammadu yani amalin min al-a'mal wa jam'uhu shu'un duk wani sha'ani da zaka kasance ko wani aiki cikin ayyuka da zaka yi ya Muhammadu wa ma tatlu minhu min Qur'an sannan duk abin da zaka karanta na alqur'ani ma'ana duk sha'ani da za a karanta min ƙur'anin na zalafihi na alƙur'ani da ya sauka akan wannan sha'ani din to wannan yayi magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam in kun lura zancen wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wannan yana magana ne akan annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya juya akalar magana kuma ya dawo kan al'ummarsa wala ta'maluna min amalin da kuma duk abin da za ku rinka aikata ku bayin Allah illa kunna alaikum shuhudan face muna kallon ku duk abin da kuke karatun qur'ani ne ibada ne aiki ne mu'amala ne zance ne bacci ne tafiya ne a zaune ne illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fi face muna kallon ku yayin da kuke kutsawa cikin wannan ayyuka kuke aikatawa ai tadkhuluna wa takhuduna fi yayin da kuke shiga cikin dukkan wani sha'ani kalmar al-ifada a larabci tana nufin ad-dukhul ne ad-dukhul fil amali shiga cikin ainihin wato aiki wannan aya tana nuna mana duk motsi da dan adam zai yi sai aka fara magana akan annabi duk wani sha'aninka Allah yana kallonka duk qur'ani da zaka karanta Allah ya saukar da wani qur'ani akan wani sha'ani da ya faru na duniya Allah yana kallo fa to dama shi ya saukar shi ya san kayansa sannan aka dawo kanku ku bayi wa ma ta'maluna min amalin babu wani aiki da za ku aikata ya ku bayin Allah illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fi face wallahi muna kallon ku muna ganin ku lokacin da kuke aikata wannan aiki nan to wannan ma bai isa ba shin akwai wani abu da kake buya ne wai ga Allah na'am
ba ayan ɗaya ne wa ma ya wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali zarratin babu abin da yake buya ga ubangiji yani ma ya ghibu an rabbika a kira'ar kisa'i ya karanta wa ma ya azibu maimakon wa ma ya azubu bi kasri zai kenan sauran malamai kuma suka ce wa ma ya azubu luga ne guda biyu na larabci wasu sukan ce ya azibu wasu kuma su ce ya azubu duk ɗaya ne min mithqali zarratin fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake buya ga Allah ko da kwayar zarra ne kamar irin yar karamar tururuwa yar baki karamar tururuwa da take tafiya akan bakin dutse wallahi Allah ya san da ita yanzu ka samu dutse baki kirin ka samu tururuwa baka ko ko kiyashi baki yana tafiya to Allah ya san da shi وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا ولا أصغر من ذلك باب وانا ابن da yake cikin sammai ya boye wa Allah babu shi komai ya san da shi Allahu akbar wala asghar min dhalik kai koda wannan abin bai kai kwayar zarra karanci ba wala akbara ko kuma wanda ya fi shi girma illa fi kitabin mubin face wannan abun yana cikin littafin Allah mabayyani shine lauhul mahfuz babban allo wanda Allah ya rubuta komai da komai a ainihin wato cikinsa wannan aya tana nuna mana duk abin da dan adam zai yi to a tafin ubangiji yake Allah yana sanar da shi kai alheri ko kai sharri ina masu buya suna sabawa Allah astaghfirullah wa natubu ilai ina wanda yake kewayewa ya shiga ɗaki ya barna Allah yana kallon ka ina wanda yake ɗaukan biro ya yi rubutu ya yi rubutu ya saci kuɗin al'umma ko ya saci kuɗin gwamnati kana ganin ba a ganin ka ba wanda zai gane وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء باب وانا أبن دزيب ويقع الله كو أسما كو أقسم akwai fataken dare mabarnata a je a yi barna a yi barna a shigo cikin al'umma kamar mutanen kirki su gani suke sun more su gani suke sun yi wa Allah wayo sannan sun yi wa mutane kuma wayo Allah tabaraka wa ta'ala ba a ɓoye masa komai shi halice ka tsirara yake ganin ka kuma komai yana nan a rubuce a kiyama kuma Allah fa zai bada labari a nan duniya an an buya an yi ma yana gani kuma a kiyama akwai ranar tona asiri za a zo a karanta a gaban kowa ma watakila a nan duniya a gaban mutanen garin ku ne baka so a sani to a lahira za a tona asirinka a gaban duniya gaba daya wali ya zubillah ala
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ala ku saurara wannan kalma ce ta tambihi ta faɗakarwa in an ce ala a shiru a saurara inna auliya Allah lalle waliyan Allah bayin Allah makusanta Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tattare da su a nan duniya sannan kuma ba sa baƙin ciki a lahira idan ba ku san suwaye ba allazina amanu wa kanu yattaqun waliyi shine wanda ya ji tsoron Allah kuma ya imani ma'ana waɗanda suka yi imani da Allah kuma su ne masu taƙawa malamai sun yi saɓani waye ya cancanci wannan suna ne suwaye auliya'ullah da ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun to suwaye sai aka ce wasu malamai suka ce su ne wanda Allah zai ambata yanzu ga sifar su alladina amanu wa kanu yattaqun duk wani mai imani duk wani mai takawa shine waliyin Allah so kaga ba wani ba wani kaje a yanka maka tikiti a baka walittaka kenan ba wani maganar cewa su wane da wani su ne waliyai mun nada su ba duk wanda ya nada ka yau dare ka to shi da ya nada ka shi waye ya nada shi kai da yake kai kwakwalwarka akwai majina a ciki da aka nada ka a matsayin waliyi kuma kai yadda suka rataya maka yadi talatin ko arba'in a matsayin waliyi to su da suka nada ka su waye ya nada su kuma waye ya sa su wannan aikin na naɗa waliyai amma da yake ɗan adam ya fi yadda da yaudara ya fi yadda da ha'inci ya fi yadda da khiyana sau da yawa sai mutum ya rinka ganin cewa ai zai iya ba wani walittaka kuma an bashi za ta zauna Allah ce lahumul bushra fil hayati duniya waliyan Allah suna da bushara a wannan rayuwa ta duniya wa fil akhira har ma a lahira kuma manzo Allah yana cewa lahumul bushra fil hayati dunya shine ar-ru'ya saliha kyakkyawan mafarki da mutum Allah zai masa arziki ya gani a mafarki Allah ya nuna masa wani matsayinsa a gidan aljanna Allah ka ba mu ko kuma shi din a yi masa mafarkin a gaya mai ko dai kai ka yi ko kuma a yi maka idan kai ba kai ba to sai Allah ya kaddara wani bawan Allah na kwarai sai imamu farki ya zo ce wani nama albishir wallahi na ganka a cikin wani yanayi mai ban sha'awa na ganka a aljanna tare da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganka tare da su Abubakar da Umar na maka mafarki na ganka cikin wani yanayi mai daɗi Allahu akbar to malam wannan ai bushara ce ai duk wanda ya zo ya gaya maka wannan da gaskiya Allah ya nuna masa a mafarki kuma ya baka labari to gaskiya sai ka yi wa Allah godiya kamar yadda da yawa yawan malamai suka nuna cewa wannan bushara ce saliha kuma haka annabi ya faɗa cikin hadisi kamar yadda Abdullahi bin al-Mubarak ya fita shi a cikin Zawd da Imam nasai a cikin tafsirinsa da Abu Nu'aym a cikin Al-Hilya hadisin yana da shawahid kathira كما يدي يزوء أتشين تخريج أحاديث الكشاف لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سنة بشارة أرأيو الدنيا للآخرة abu huraira ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashirat babu abin da ya saura akan harkar annabta sai al-mubashirat al-mubashirat ma'ana annabta ta tafi amma dai akwai kuma albishir albishir da bushara da bushara da ake yi wa wasu cikin bayin Allah sai sahabbai suka ce wamal mubashiratu menene al mubashirat ya manzo Allah annabi ce ar-ru'ya salihah kyakkyawan mafarki kyakkyawan mafarki hadisin imam bukhari ya fada shi a cikin at-ta'bir haka imam al-baghawi ya kawo cikin sharh sunna kenan ana iya yin kyakkyawan mafarki ya zama bushara cewa kana kan hanyar kwarai insha Allah ta'ala wasu malamai suka ce lahumul bushra abin da ake nufi da bushara din nan shine as-sana'ul hasan fi dunya a duniya ai ta maka kyakkyawan yabo Allahu akbar ya zama mutane suna yabanka suna faɗin alheri a kanka in dai an kira ka alheri za a faɗa a kanka to wannan malam ba ƙaramin rabo ba ne ka yi ƙoƙari ka yi aikin da kullum mutane in sun kira ka za su ce ala sanya albarka Allah ya taimaki wani Allah ya jigan wani Allah ya ƙara wani lafiya Allah ya ɗaukaka wani ka yi ƙoƙari ka aikata irin wannan aiki da za a faɗi alkhairi a kanka ba wai ka aikata aikin da za a yi a sha a ce tirza wani a kira ka a ce tab an yi hasara a kira ka a ce me za a yi da wani ko a ce ka mutu a ce Allah ya ƙara an huta kai Allah kiyaye mu da irin wannan rayuwa so bushira din nan Allah ya sa ya banka a harshen mutane mutane su ta faɗin alkhairi a gare ka shine lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah babu canji dangane da kalmomin ubangiji tabaraka wa ta'ala dukkan abinda Allah ya faɗa shine daidai ai la taghyira li qawlihi wala khulfa li wa'dihi babu canji ga zancen ubangiji kuma babu sabawa alkawalin Allah zalika huwa alfawzul azim lalle wannan shine babban rabo lalle wannan shine babban rabo imam zuhri da imam qatada yace maganar albishir da Allah ya faɗa din nan lahumul bushra fil hayati dunya Allah yana saukar da mala'iku bil bishara min Allah inda al-maut Allahu akbar yayin da mutuwa ta zo mutum malam ba a ganewa sai ka zo mutuwa shi sa wannan bushara ba a ba da labarinta wannan bushara din idan Allah ya sanya ka cikin bayan Allah na kwarai na kirki yayin da ka zo mutuwa sai Allah ya turo mala'iku su yi ta saukowa su yi ta saukowa suna maka albishir suna cewa wani rayuwarka ta yi kyau wani ka ji daɗi wani ka wahala a duniya amma muna maka albishir kiyama da za ka tafi insha Allah kana cikin ni'imar ubangiji malam mutum yana kwance malam kafin a cire ransa za a gaya masa wannan Allah muna roƙonka da kyawawan sunan nakinka Allah Allah Allah ka ba mu bushara duniya da lahira Allah ka sanya mu cikin waɗanda mala'iku za su yi musu albishir yayin da aka zo ɗaukar rayukansu haka imamu zuhuri Allah ya masa rahama yake faɗa wannan bishara ita ce ka ga mala'iku gashi mutuwa za ka yi da a ce mutum zai yi nisan kwana to da zai ba da labari ya ce ai kaji kaji kaji abin da ya gani amma da sun gama maka bishara sai kuma a ɗauki ranka sai ka tafi wannan shine albushra tanazzalu alaihimul mala'ika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ملائكو ذا سوكا غير وانا نمباين الله idan sun zo mutuwa za su rinka ce da su Allah ta khafu wala tahzanu wani albishirinka kada ka ji tsoro wani albishirinka a kiyamarka babu kai babu bakin ciki babu damuwa wa bishiru bil janna albishirinka da gidan aljanna kafin ka mutu allati kuntum tu'adun wanda Allah madaukin sarki tuntuni ya maka tanadinta kafin ka je ja'alana Allah wa iyyakum minhum Allah ya sanya mu ciki Abdullahi dan Abbas yake faɗa kamar da Imam Ata ya ruwaito al-bushra fi dunya inda al-maut ta'tihim al-mala'ika bil bishara wannan bishara a duniya shine yayin mutuwa mala'iku su zo wa mutum da bishara suna masa albishirinka ka more ko ka mutu ma baka da matsala a zo a fitar da ran mutum a ɗauki ran a kai wurin Allah tabaraka wa ta'ala a fesa wa ran turare mala'iku su ɗauki wannan rai su tafi da shi sama wajen ubangiji idan sun zo sama ta ɗaya mala'iku za su ji ƙanshi ya buge sama ta ɗaya za su ce ya ku mala'iku me kuke tafa da shi haka mai tsananin ƙanshi haka da ya bushe wannan sama gaba ɗaya da haske suka ce ai ran wane kenan wane wanen wane na duniya ce eh bawan allah allah wane dan wane allah ya ɗauki ransa yau shine muka ɗauko ran za mu kai wa ubangiji haske ƙamshi riyo tayyiba tarare mai daɗi ran bawan Allah yana kanshi su tsallaka shiga sama ta biyu cikin wannan kanshi su ma mala'ikun sama ta biyu su tambaya yau me muke jin kanshi haka sai a ce ai ran wane ne bawan Allah na duniya ce wane wane eh kwarai kuwa to Allah ya ji kan wane kanshi ransa shi kadai ya sa sama gaba ɗaya ta yi kanshi haka sama ta uku haka ta hudu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai har aka yi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala amma mutumin da yake fajiri khabith mabarnaci wanda yake ba mutumin kirki ba to ran sawari yake idan an zo sai mala'iku su ce me muke ji mai wari haka me yake ɗoyi ruhul khabitha rai mai wari rai mai ɗoyi a ce ai ran wani ne bawan Allah na duniya maɓarnacin nan mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza Allah ya samu cika da imani kuma Allah sun ya ce waɗanda za a yi mana albishir da karɓar littafi ta hannun dama da kuma samun hisabi mai sauƙi amma waye mutumin kirki waye mutumin kirki wanda ransa zai yi wannan ƙanshin waye mutumin kirki wanda zai samu wannan bushara ɗin auliya'ullah waliyan Allah masu imani kuma masu taƙawa duk abin da Allah ya haramta suna ƙoƙarin dainawa haka kuma duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce baya so ko yana so to suna ƙoƙarin aikatawa waɗannan bayan Allah su ne ransu yake yin haske kuma suke cikin ni'ima sun wahala a duniya wajen yawaita sallah da zuwa masallaci sun wahala a duniya wajen yawan yin azumi na farilla da na nafila ba sa gajiyawa wajen sallah ba sa gajiyawa wajen nafila ba sa gajiyawa wajen sadaka ba sa gajiyawa wajen bin iyayensu ba sa gajiyawa wajen sa da zumunci amma yau irin waɗannan mutanen kirkin ba a ma san da su ba ba a ma san da su ba ba a kuma damu da su ba idan sun zo waje ba a san sun zo ba dan ba yayin su ake yi ba in sun tashi ma ba a san sun tashi ba dan ba ta su ake yi ba kuma ba sa cikin lissafin manyan mutane ba sa cikin lissafin mai manyan mutane su ƙanana ne sigar ne fi a'yunin nas amma kibar inda Allah ƙanana ne a idan mutane amma kuma manya a wajen Allah an yi wani babban mawaƙi mashayi a ƙasar sudan mawaƙi ne mashayi saboda masifar shan koken hatta lalata shi ta masa illa amma fa mawaƙi ne fa ana tashensa malam ana sonsa lokacin da ya mutu ko lokacin da ya rashin lafiya gwamnati ta ɗauki nauyin kai shi ƙasar waje a yi masa jinya a yi treatment ɗinsa a kashe masa duk dalolin kuɗi amma Allah ya kawo mutuwar lokacin da aka kawo gawan mutumin nan ka zo ka ga mabarnata 'yan uwansa da masu jin kiɗansa da waƙe-waƙensa irin da yadda suka shiga cikin damuwa an ce ba a taɓa yin irin wannan abin da aka yi ba saboda tsabar lalacewar mutane ta kai ga akwai mutumin da ya je yana kuka yana rike da makararsa shi dai ya yi rashin mawaƙi a takaice ma dai zuwa ya je shiga kabarin ya ce wallahi sai dai abun ne su tare saboda tsabar ƙauna da soyayya gari gaba ɗaya rikice saboda wani ya mutu shahararren mawaƙi makidi amma yanzu bayan Allah masu sallah da daddare masu azumin nafila masu karatun alkur'ani mutum dubu nawa suka mutu ba san masu mutu ba mutum nawa ne wallahi mala yanzu ta kai ga zaman makoki ma sai ka isa ake yi maka ba wai dan ina cewa addini bane ba zaman makoki ba addini bane bid'a ne rashin yin sa shi yafi alheri kowa a mai ta'aziyarsa ko a makaranta ko a ofishinsa ko a wurin sana'arsa ko ma ina ne kuma ta'aziyya ana iya yin ta bayan shekara ashirin ma amma ina gaya maka ita kanta zaman makokin ma sai wanda ya sake yi dan wani kan mamala yana mutuwa da an ci sa'a ma an zo an yi mai sallah tunda musulmi ne ba za a bashe wari a cikin mutane ba za a je a binne shi amma ko tabar ma ɗaya ma ba za ka gani ba ma ba wanda ma zai zo zauna yawa ma ya damu da shi dan wani ya mutu ma ana jin ma an yi wata asara ba a yi wata asara ba kuma wallahi ba mamaki irin waɗannan bayan Allah wato manya ne a wajen Allah masu matsayi ne masu daraja a wajen Allah to sai Allah ya ce me
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون Allah ya ce wala ya hazunka qauluhum kada kai bakin ciki kuma kada ya ɓata maka rai ya kai Muhammadu qauluhum zancen mushrikai da maganganunsu da suke ɓata ka suke sukan ka suke sukan addininka wannan kada ya dame ka kada ya ɓata maka rai innal izzata lillahi jami'a lallai ɗaukaka ga Allah take tabaraka wa ta'ala haka rinjaye yana hannun Allah kuma iko da sarrafa komai yana hannun Allah jami'an gaba ɗaya huwa nasiruka wa nasiru dinika Allah shine mai taimakonka kuma shine mai taimakon addininka wal muntaqimu minhum kuma Allah shine mai daukan fansa ga dukkan mabarnata waɗanda suka yi wa addinin Allah barna Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa innal izzata lillahi jami'an lalle daukaka tana ga Allah shi shi kadai duk nasa ne ana nufin inna Allah ya'izzu man yasha Allah shi yake daukaka wanda ya ga dama kamar yadda ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin lalle Allah ɗaukaka a hannunsa take da kuma manzansa da mu'minai gaba ɗaya izzatu rasuli wal mu'minin billahi fa huwa fa hiya kullu halillah ɗaukakan manzan Allah ɗaukakan mu'minai dukansu yana hannun Allah ne huwa samiul alim lalle Allah madaukin sarki shine mai ji al'alimu kuma shine masani tabaraka wa ta'ala ala ku saurara ya ku bayin Allah inna lillahi man fis samawati wa man fil ard lalle abin da ke cikin sammai duka na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa man fil ardi haka kuma duk abin da ke cikin kasai shi ma dai na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wannan istifham ne ma'ana kamar tambaya ne wa ayyu shay'in yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka yanzu me suke bi waɗanda suke bin wani Allah suke hada Allah da wani wajen bauta wa ma yattabi'una haqiqatan menene hakikanin abin da suke bi su waɗannan bayan Allah li'annahum ya'budunaha ala dhannin annahum shuraka fa yashfa'una lana suna bauta ne a bisa zato ba wai suna bauta ne a bisa hakika ba wa laysa ala ma yadhunnuna amma ba wai akan abin da suke da tabbas ko suke da garanti dangane da wannan bauta ba yattabi'una illa dhanna lallai babu abin da suke bi illa azan face zato ya zunnuna annaha tuqarribuhum ila Allah ta'ala suna zaton cewa wannan bauta da suke yi wai shine zai kusanto da su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki wa inhum illa yakhrusun kuma lallai ba wani abu suke yi ba face kharsi suke yi menene kharsi shine alkadhib ƙarya suke wannan aya ɗin yan uwana tana nuna mana cewa duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasai gabaki ɗaya na Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma waɗanda suke bin wani Allah mushirkai masu bauta wa wani Allah suna zato ne kuma zaton na banza zaton da yake ba shi da amfani kuma ba zai amfanar da su ba ba haƙiƙa suka kama ba kusa a shari'a akwai hakika akwai kuma zato abin da yake hakika shine abin da ake ce da shi tabbas ke na garanti abin da yake kuma zato kishiyar hakika ne so bautar da suke yi ba suna bauta wa Allah ne hakikanin bauta ba suna bauta wa Allah ne a bisa zato kuma zaton ƙarya shi sa a ƙarshen ayar Allah ce wa inhum illa yakhrusun ay wa inhum illa yakdhibun wannan tana jikin ayoyi a cikin alkur'ani da ta kunyata mushrikai masu hada Allah da wani wajen bauta su ki su bauta wa Allah shi shi kadai kamar yadda shari'a ta ce a bauta wa Allah wahdahu la sharikala to wannan aya tana tozartar da su tana kuma kunyatar da su kuma tana nuna cewa abin da suke yi din nan ba abu ne wanda yake na hakika ba abu ne wanda yake na bata kuma tozarta da wulakanta kam sai kuma an je ma kiyama na malam
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون cikin ƙaryar da suka yi wa Allah madaukakin sarki akwai da'awar cewa wai Allah yana da ɗa kun san magana cewa Allah yana da ɗa Allah yana da ɗa yana cikin manya-manyan shirka da Allah baya so kuma Allah ya yi faɗa a kai wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da kiristoci suka kauce wa hanya suka bata ta yadda suka yi da'awar cewa isa ɗan Allah ne wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah madaukin sarki ya yi fada a cikin alkur'ani da jan kunne dangane da danganta wa Ubangiji ɗa don kuwa bai cancanci ya riƙe ɗa ba in ce bai cancanta ba ina nufin bai kamace shi ba ai rike da ai gajiya ne yanzu dan adam za a ce yana da ɗa ne saboda yana da gajiya idan ya tsufa ɗansa zai taimaka masa ɗansa zai agaza masa ɗansa zai dafa masa so sun ce Allah yana da ɗa cikin ƙarerayin da suka yi can da ya ce inhum illa ya wa qalu ittakhadha rahmanu walada wai sun ce Allah tabaraka wa ta'ala wai yana da ɗa kuma bayan wannan bayan isa dan Allah ne kuma suka ce almala'ikatu banatullah wai mala'iku ma 'ya'yan Allah ne subhana sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala huwal ghani lalle Allah shine mawadaci dangane da ainihin wato halittarsa gaba daya wanda ya mallaki sammai da ƙasai ina ruwansa da da lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lahu na Allah ne gaba ɗaya duka to ina ruwansa da ɗa shi yake da sama duka shi yake da ƙasa duka shi yake da duniyar duka to ina ruwansa da ɗa kuma mai ɗa zai masa ai ɗa bai dace da Allah tabaraka wa ta'ala ba in indakum min min sultan bi hadha shin kuna da wata hujja kalmar in indakum tana nufin ma indakum babu wata hujja da kuka dogara da ita abun dogaro wani dalili mai kwari da aka dogara da shi dangane da cewa Allah yana da ɗa a taquluna ala Allahi ma la ta'lamun to tunda ba ku da dalili ba ku da hujja akan cewa Allah yana da ɗa yanzu za ku rinka gaya wa Allah abin da ba ku da ilimi qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun gaya musu ya manzan Allah masu kirkirar ƙarya su danganta wa Allah wallahi ba za su rabauta ba ina waɗanda suke zama a gidajensu su rubuta ƙarya su ce Allah ne ya faɗa su kare ƙarya su taimaki ƙarya su goyi bayanta watakila da maganganu na ƙarya kuma su ce Allah ne ya faɗa ko manzan Allah ne ina waɗanda suke ƙirƙiran hadisai na ƙarya su danganta su don su kare wata manufa tasu ko kuma wani ra'ayi nasu innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib lalle masu yi wa Allah ƙarya yi wa manzan Allah ƙarya yi wa Allah ƙarya so duk wanda yawa annabi ƙarya to kamar yayi wa Allah ƙarya ne to wanda yawa Allah ƙarya kuma la yuflihuna wallahi ba zai rabauta ba kuma ba zai tsira ba wannan sako ne Allah yake cewa a gaya wa makaryata wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum bai zai gushe ba yana ƙarya kuma ya saba da yin ƙarya wallahi face sai an rubuta shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku za su rubuta cewa wane makaryaci ne mata'un qalilun fi dunya ko mata'un fi dunya wannan wata rayuwa ce kaɗan in an ce mata'a ana nufin ashay'ul qalil wani jin daɗi ne gajere rayuwar duniya malam gajeriya ce me ma aka yi aka yi duniyar ballantana ta yawa summa ilaina marji'uhum Allah ya ce gare mu za su komo su dawo gaba ɗaya summa nuziquhumul azaba shadid kuma za mu ainihin wato ɗanɗana musu azaba mai tsanani azaba marar daɗi bima kanu yakfurun saboda abin da suka kasance suna yi ainihin wato na ƙarya da kuma kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine sakamakon masu dangantawa ubangiji ƙarya da kuma waɗanda suke shirka suke hada Allah da wani wajen bauta suna roƙon Allah suna roƙon shehi suna roƙon Allah suna roƙon wali suna faduwa za su kira Allah sai su kira wani Allah in an rasa ruwa a nemi taimako wajen wani Allah ko in za a yi tafiya sai an buga wa malami ya ba da sa'a ko kuma a je kabarin wani bawan Allah ana roƙonsa kamar yadda ake roƙon Allah to wannan duka shirka ne kuma sakamakon mushirki wuta Allah ya raba mu da sharrin shirka da kuma bala'in da ke tattare da ita ya ku yan uwana kamar yadda da yawa yawa mun sani cewa tun ba yau ba muna zaune cikin jira da daku dangane da babbar ziyara da babban shehin malami a sheikh imam muhammad adam albajogawi haka na sa masa albajogawi daga yau insha Allah albajogawi bajoga kenan wadda babban shehin malami wadda kungiyar jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta turo wannan gari namu mai albarka don isar da sakon Allah malam imam muhammad adam ni dan uwana ne kuma amini na ne tun ba a garin koma ba dama mun san juna kawai dai wani abu ne da larabawa suke cewa wafaka shannu tabaka wato an samu dacewa wani abin da bature ke cewa coincidence Allah ya sani wato dan uwa ne mai himma mai kokari kuma jarirtacce suna cikin manya-manyan malamai matasa waɗanda ake gadara da su a wannan ƙasa tamu Najeriya ba ma Najeriya kaɗai ba duk Afirka gaba ɗaya da ake da'awa ta sunna so yau alhamdulillah wannan wurin karatu namu ya sharrafa mun samu ainihin haske da albarka dangane da ziyarar shehi malami kuma muna a ran bakin dukkan mahalata nan karatu ya fadilatu sheikh da mazanmu da matanmu da yaranmu da ƙanananmu gaba ɗaya da 'yan agaji da na masu uniform da masu farin kaya da dattawa da kowa da kowa muna yi wa malam maraba da zuwa da shi da rundunarsa da suke tattare da shi cikin dattawa sauran manya-manyan malamai da kuma dattawa waɗanda suke dattawan sunna waɗanda rayuwarsu ta ƙare akan Allah ya ce annabi ya ce da kuma rundunar 'yan agaji ga sunan iya ganin ku Allah musu albarka Allah ya haskaka rayuwarsu Allah ya taimake su wallahi wannan ziyara ce wacce take abin farin ciki kuma wallahi malam wayoye mun ya riga mu ne kawai ya shammace ni ba zato ba tsammani kawai sai na ji zai zo to kar kuma in ce ni zan riga shi zuwa ya ce to zan masa ni ma dabarar ne su malam muna san da zuwa kuma Allah ya ubangiji ya albarka yan uwana aka ce idan babban malami ya zo shehin malami dukkan al'umma tana shauki kuma tana burin ta samu albarkacin abin da zai faɗa so yau zan sauka akan kujerata da nake gabatar da wannan karatu don in miƙa ta ga ɗan uwa babban malami ya rufe mana wannan karatu malam ka ta karatu da amsa fatawa da jawabi daga nan har zuwa karfe goma duka naka ne gaba ɗaya muna fatan allah ya taimaki malam so ni ma zan tashi zan zauna akan kujerar da malam ya zauna insha Allah malam falyatafaddal mashkuran ma'jura wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la alaika la bismillah wala doka na aina ce zan tashi ba komai sai zauna nan jama baki
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya raya mu zuwa wannan dare wanda ban sani ba malam za mu ce daren asabar ne ko juma'a ne wallahu alam amma ni dai na ce daren asabar ban san me malam zai ce ba kuma yau 24 ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1434 wanda ta yi daidai da biyu ga watan takwas dubu biyu da sha uku a kalandan turawa wannan ziyara kamar yadda malam ya faɗa mun so mu kawo ta jiya ne kuma kamar yadda ya faɗa ni ma na ji yana kishin kishin ɗin cewa zai je na ce to babba bai kamata ya je ba yaro shi ya kamata ya fara zuwa saboda haka na ce zan yi dabaran da sai na riga malam in Allah ya yarda kuma Allah ya biya min bukatata da haka muna fatan Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan wannan ziyara kuma ni ba na zo ne da niyan in ce wani abu ba na zo ne kawai da niyan in kawo wa malam ziyara musa da zumunci kuma cikin wannan wata mai albarka da haka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai ruwan sama ne komi to tun daga shi ina ganin alaman kamar ruwan sama ne a gurguje wannan shine abin da ya kawo ni kuma malam ya riga ya karya min gwiwa ya yi ta ainihin abinan wato washin da har ina iya cewa kila ya yi guluwi a ciki don ni karamin ɗalibi ne kuma na zo ne don in karu da ainihin abinan albarkan abin da yake yi a wannan gari na daɗe ainihin abinan ina gamuwa da shi musamman duk wani lokaci in na kai ziyara wajen malaminmu malamin ibrahim daurawa mukan gamu da shi a wurin ina tunawa bara ma mun haɗu da shi a wurin to yi bana sai allah ya hukunta na kasance a wannan gari sai na ga bai dace ba na yi yunkurin kai masa ziyara a gida mu ɗan zauna mu tattauna abun bai yiwu ba to na ce to zan zo kuma gun tafsirinsa domin in ga ainihin abin yadda abubuwa su suke gudana in samu daman koyon wani abu babban abin da zan faɗi tun da ana ruwa ina kira gare mu cewa wayannan karatuttukan da muke yi duka manufansu guda ne shi ne yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yakar bid'a akwai bukatan a samu at-tansik tsakaninmu ya zanto duk wani abin da za mu yi ko da muna wurare daban-daban to lalle ya zama akwai karfan alaka Allah ta'ala ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah